وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا فقد وجدت والصلاة والسلام على سيدنا Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله الملك الرزاق ففي تقواه سبحانه أوفر الخلاق وبها النجاة يوم التلاق فكونوا في تحقيقها في تنافس واستباق واحذروا التفريط فيها فعاقبة أهله المثلات التي لا تطاق وما لهم من الله من ولي ولا نصير أيها المسلمون في ظل النوازل والأزمات وفي خضم تدا وفي خضم تداعيات الأحداث والنكبات تتضا تتعاظم حاجة الأمة إلى الثقة إلى الفقه العميق تتعاظم حاجة الأمة إلى الفقه العميق والنظر الدقيق والمنهج الوثيق الممثل في فقه التعامل مع الأزمات والنوازل حتى لا تختلط الأوراق وتنتلق الب... وتنقلب الموازن وتنعكس المعايير ولكي لا تزل الأقدام وتضل الأفهام وتكل الأقلام ويختل الإعلام ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين عباد الله لما كانت هذه الحياة الدنيا دار اختبار وابتلاء وممرا إلى الآخرة دار الحساب والجزاء شاء المولى جل جلاله بحكمته البالغة أن يتقلب فيها الناس بين السراء والضراء والشدة والرخاء وأن يكونوا وجهة للمصائب والمحن وألا تخلو حياتهم من النوائب والفتن ولله في ذلك الحكمة البالغة فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطيه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر عباد الله لقد كثر لقد كثرت الفتن في هذا الزمان وأصبح المسلم يرى الفتن بكرة وعشية وحل من البلايا والمحن والنوازل والخضوب الجسام الشيء الكثير وما ذاك إلا بسبب آل إليه حال المسلمين من ضياع وتشتت وبعدهم عن منهج الإسلام وتفشي المنكرات بينهم فتسلطت عليهم الأمم الكافرة واستباحت بيضتهم وقد أنذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفتن وحذر من الوقوع فيها وقال صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج قالوا وما الحرج يا رسول الله قال القتل عباد الله إن من الكساية إن من الكياسة والفطنة أن يعرف المسلم منهج السلف الصالح في مواجهة الفتن وكيف كانوا يتعاملون معها عند وقوعها لأن الفتن إذا لم تراعى أحوالها وتنظر نتائجها فإنها تشكل خطرا على المجتمع إلا أن يشاء الله وسوف نستعرض شيئا مختصرا من مواقف السلف الصالح ومنهجهم في التعامل مع الفتن والمحن عند وقوعها ليكون المسلم على بصيرة من أمر دينه ولنقتفي أثرهم ومن سار خلف مهتد وفق الأدلة الشرعية فلن يندم أبدا ونسأل الله التوفيق والسداد أحبتي في الله فإن أول ما يعتصم به من الفتن كتاب الله عز وجل وسنة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا نجاة للأمة من الفتن والشدائد إلا بالاعتصام بهما ومن تمسك بهما أنجاه الله ومن دعا إليهما هدي إلى صراط مستقيم يقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ومما يعتصم به من الفتن الالتفاف حول العلماء الربانيين أئمة أهل السنة والجماعة فهم أنصار شرع الله والذين يبينون للناس الحق من الضلال والهدى والذين يبينون للناس الحق من الباطل والهدى من الضلال روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه فويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه فحضور حلقهم وزيارتهم وتوثيق العلاقة بهم يقضوا على أعداء الإسلام السبيل للنقر في الإسلام وتمزيد وحدة المسلمين فالعلماء هم القدوة وهم المربون وهم العون بعد الله في هذا الطريق ومن هذا الفتن والذئب لا يأكل إلا من الغنم القاسية لا يأكل من الغنم إلا القاسية يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا أيها الناس وإن مما يعتصم به من الفتن لزوم الجماعة فالله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال في موضع آخر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة وفي رواية من أراد بحبوب من أراد بحبوبة الجنة فليلزم الجماعة وقد أوصى ابن مسعود رضي الله عنه من سألوه عن الفتن بقوله اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ضلالة ولما سأل حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر وبين له له وبينه له قال فما تأمرني إن أدركني ذلك قال له تلزم الجماعة جماعة المسلمين وإمامهم واعلموا يا عباد الله أن الجماعة ليست بالكثرة ولكن الجماعة من كان على منهج أهل السنة والجماعة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة ومما يعتصم به من الفتن التسلح بالعلم الشرعي حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه وقلبه فالعلم الشرعي مطلب مهم في مواجهة في مواجهة الفتن ليكون المسلم على بصيرة من دينه ومن فقد العلم الشرعي تخبط في الفتن قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم ووقع الشر بينهم ومما يعتصم به من الفتن التأني والرفق والحلم وعدم العجلة وعدم العجلة حتى يرى الأمور على حقيقتها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع ولا ينزع من شيء إلا شانه وقال لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والعناء أما العجلة فإنها ليست من منهج الأمة المحمدية وخاصة في زمن الفتن ومما يعتصم به من الفتن أيها المسلمون الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام مهما مهما مهما دلهمت الظلمات واشتدت الفتن يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وقال جل شأنه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ومما يعتصم به من الفتن أيها الناس النظر في عواقب الأمور ففي زمن الفتن ليس كل مقال يقال وليس كل فعل يفعل وإن بدا لك حسنا حتى تعلم عواقبه وما يترتب عليه فقد سكت السلف الصالح عن أشياء كثيرة أحبوها طلبا للسلامة في دينهم واعلموا عباد الله أن الصبر من أعظم ما يعين على الاعتصام من الفتن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال جل شأنه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن من ورائكم أياما الصبر فيها الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قيل يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم قال أجر خمسين منكم وعن الزبير بن عدي قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه كان غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan musulmi hudubar mu ta yau daga wannan masallaci mai albarka masjidul imam bukhari rahimahullahu ta'ala da ke wannan unguwa ta rauda kwatas a nan cikin garin bauchi a wannan rana ta juma'a tana jan hankali ne a bisa maudu'i mai taken rayuwar musulmi a lokacin fitina ma'ana yaya ya kamata musulmi ya kasance a lokacin da fitintunu suke bayyana a lokacin da ake fama da matsaloli na rayuwa da jarabawoyi iri da kala da rashin tattalin arziki da rashin samun abin da rai yake so yaya musulunci ya tsara ma musulmi ya kasance yaya Allah madaukakin sarki yake so musulmi ya gudanar da rayuwarsa a wannan lokaci ina yi mana wasiya da ni da ku baki ɗaya cewa mu ji tsoron Allah. Allah shi ne mamallakin komai, Allah shi ne mai azurtawa, shi ne mai talautawa. A cikin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, a nan ne ake samun mafi ƙololuwan ɗabi'a mai kyau, a nan ne kuma ake samun tsiraren da mutum zai gamu da Allah, saboda haka ya ku bayin Allah, ku yi ƙoƙari wajen gasa da tsere da kuma kishi wajen tabbatar da tsoron Allah a cikin zukatanku, kuma ji tsoro wajen yin wasa da tsoron Allah domin ƙarshen masu tsoron Allah ƙarshe ne wanda yake abun buga misali ne wanda ba zai yi a iya ƙidanye su ba saboda kyawunsu kuma ba mutum mutane ba su da wani mataimaki ko wani majibanci koma bayan Allah subhanahu wata'ala ya ku musulmai a lokacin da fitintunu suke yawa matsaloli suke faruwa abubuwa marasa daɗi marasa kyan gani marasa kyan ji suke shigowa cikin al'ummar musulmai akwai tsananin bukata musulmai suna da tsananin bukata su samu kyakkyawan fahimta mai zurfi da kuma kula sosai sosai da kuma hanya wacce take mai ɗorewa wadda za a yi musu bayani akan yaya musulunci ya tsara a yi mu'amala da irin waɗannan abubuwan har ya zama cewa zukatansu ba su kauce daga yadda Allah yake so ba. kafafuwansu da hannayensu da gaɓoɓinsu ba su kauce daga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kowa ya tsaya ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin Alƙur'ani, shin wai mutane suna tsammani haka kawai Allah zai bar su saboda sun ce mun yi imani shikenan Allah ba zai jaraba su ba? Allah ya ce ba haka tsarin Allah yake ba. Waɗanda suka gabace su ma Allah ya ce mun jarraba su. Me yasa Allah yake kawo jarrabawa? Allah ya ce saboda ya bayyanar da masu gaskiya cikin imaninsu da kuma masu imanin ƙarya. Wannan shi ne dalilin da ya sa Allah yake kawo jarabawa. Tsari ne na Allah da ya tsara ya tafiyar da duniya a kai, shine Allah yana kawo jarrabawa wannan jarrabawan dole ne mutane su shirya mata sawa'un ta yi musu daɗi ko ba ta yi musu daɗi ba abin da yake wajibi shine zuciyar musulmi kullum ta zama cikin shiri cewa in dai shi musulmi ne da gaske muminin gaskiya mai son Allah da gaske yana ƙaunar ubangiji to ya kwanda sanin cewa Allah zai kawo mishi jarabawa ta can hanyar ko ta can amma musulmi baya tsallake ma jarabawa a cikin rayuwarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tashi cikin sahabbansa ya dauki kara ya samu ƙasa ya zana musu wani katon da'ira sai ya zana wani karamin da'ira a tsakiyarsa sannan sai ya zana wasu kifiyoyi suna fuskantar wannan karamin da'ira ɗin sai ce wannan babban cycle ɗin da kuka ga na zana ita ce rayuwar duniya wannan ɗan karamin da kuka ga na sa a tsakiya shine ɗan adam wannan kifiyoyin kuma da kuka ga na sanya su suna tinkarar ɗan adam su ne matsalolin rayuwa da jarabawar rayuwa annabi sai ya ce in wannan ya kauce maka ka tsallake wannan kuma zai cake ka in ka tsallake ma wancan wancan kuma yana jiran ka sa kafan ka shi kuma ya taka saboda haka haka musibu suke a rayuwa Allah ya riga ya tsara ma kansa cewa jarabawa sunna ce daga cikin sunnoninsa wanda ya tsara duniya ta tafi a kai kuma babu canji la tabdila li khalqillah babu canji akan tsarin da Allah ya riga ya tsara duniya a kai tun tun tun tun ya ku bayin Allah wannan duniyar ta kasance gida ne na jarabawa hanya ce kuma zuwa ga lahira gidan sakamako. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki cikin hikimansa mai girma ya tsara cewa zai dinga jujjuya mutane tsakanin farin ciki da baƙin ciki, tsakanin jin daɗi da rashin jin daɗi, tsakanin tsanani da sauƙi, sannan Allah ya sanya ya kuma tsara cewa mutane za su rayu a duniyan nan suna fuskantar matsaloli, suna fuskantar musibu, suna fuskantar jarabawoyi iri da kala, Allah kuma ya tsara cewa rayuwarsu ba za ta taɓa kubuta daga waɗannan matsalolin da ya tsara ba wannan kuma akwai hikima mai girma a ciki Allah ya riga ya bar ma kansa wannan hikimar shi kuma ya san mecece hikimar da ta sa ya tsara rayuwar duniyar nan ba ta tafiya ma mutum yadda yake so hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani annabi da Allah ya aiko shi gabani na face ya kasance haƙƙi ne na al'ummansa a kansa, ya nuna musu duk wani alherin da ya sani gare su, ya kuma gargaɗe su daga dukkanin wani sharri da ya san zai tunkaro su. Annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ce, wannan al'ummar taku kuma, kwanciyar hankalinta da zaman lafiyanta an sanya shi a cikin farkon al'ummar. Farkon al'ummar a nan zaman lafiyan yake, a nan kwanciyar hankalin yake. Annabi sai ce, ƙarshen al'ummar kuma, za ta gamu da wasu abubuwa da musibu da al'amura wanda za ku kyamace su, wanda ba za ku ji daɗinsu ba. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, wata fitina za ta zo, idan mumini ya kalli wannan fitinar, ya ga yadda fitinar ta mamaye duniya, sai ce, nikan na sallama a wannan fitinar zan mutu. Idan ta kauce, sai ce, to ba wannan ba ce, in wata ta sake zuwa, sai ga cewa ashe waccan da ta wuce wasa ce. Ashe waccan da ta wuce ba ita ba ce mahalakarsa. wannan ita ce dalilin da wannan ita ce fitinan da za ta hallaka shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce in lokacin fitina ta zo to duk wanda a cikin ku yake so in an je lahira Allah ya tsallakar da shi daga wuta ya shigar da shi aljanna to yayi kokari ya kiyaye abubuwa guda biyu na farko ya tabbatar mutuwa ta zo masa yana mai imani da Allah da ranar ƙarshe duk yadda matsalolin rayuwa suka kai kar su raba shi da imaninsa sannan kuma duk abin da ya san baya so a yi masa kar ya yi mawani kar yi mauni kun ga wannan hadisin annabi ya gaya mana za a gamu da fitintunu fitintunu kuma za su zo annabi ma bai tsaya gaya mana ma wayya ya za a yi ka kauce ma fitintunun ba saboda annabi ya san in ka kauce ma wannan wannan za sai kawai ya gaya maka ya za ka yi ka gyara lahiranka shine kar ka mutu ba imani kar kuma ka dinga cutar da mutane kaga kenan ashe in dai musulmi ne da ya yi imani da Allah ya yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo to zai shirya matalban fitintunu a rayuwa zai shirya matalban jarabawa wanda ya fi kowa wahala a rayuwa shine wanda ya sa ma zuciyarsa cewa duniya za ta yi masa yadda yake so wannan zai sa duk lokacin da duniyar ta zo masa a baibai ba yadda yake so ba sai shiga damuwa ya shiga fitina amma wanda ya sa ma ransa cewa duniyar nan ba tashi bace ba baiwarsa bace tana da ubangiji wanda kuma umarnin ubangijinta take ji in Ubangijinta ya ba ta umarni ta taho a yadda yake so sawa'un ta mal daɗi ko bata mal daɗi ba za ta zo a haka to hankalinsa zai kwanta ya samu natsuwa a duk lokacin da duniya ta zo masa a yanayin da ba irin yanayin da yake so ba bayin Allah fitintunu sun yawa a wannan lokaci musulmi ya wayi gari yanzu yana ganin fitintunu safiya da maraice matsaloli da jarabawoyi da bala'o'i sun shigo cikin duniya fitintunu masu yawa na tashin hankali abin da ya jawo haka shine yanayin da musulmai suka shiga ciki na rarrabuwan kan musulmai da kuma nesa da suka nesantar da kansu daga tsarin da musulunci ya zo musu da shi da kuma yadda miyagun ayyuka da barna da sabon Allah ya fanzama ya yawaita a ciki a cikinsu wannan ya sa al'ummomin kafirai suka samu dama a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummomin duniya za su yi ca akan hukumar musulmai kamar yadda maciya suke yin ca akan kwanan abincinsu a samu katti su wuni suna aiki mutum goma a sanya musu abinci filet ɗaya yadda za su yi ca a kai ƙarshe ma wata ba wanda zai yi loma ɗaya ce saboda duzubarwa za a yi to yadda suka yi ca akan kwanon nan haka annabi ya ce haka al'ummomin duniya za su yi ca akan musulmai sahabbai suka ce ya rasulallah ba mu da yawa ne a wannan lokacin annabi ya ce a'a kuna da yawa sai dai yawan ku yadda ka san kun fan teku ne Allah zai jefa rauni a cikin zukatanku. Sabai suka ce wani irin rauni, annabi ya ce hubbun duniya wa karahiyatul maut, son duniya da kuma kin mutuwa. Wannan shine babban raunin da Allah zai jefa a zukatanku. Son duniya da kuma kin mutuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gargadi game da fitintunu cewa za su zo. Ya kuma ja hankalin mutane cewa za su zo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku tashi ku tsaya da ayyukan alkhairi saboda ku tari wasu fitintunu da in sun zo za su zo yadda ka san yankin dare mai duhu za a wayi gari mutum ya wayi gari yana mumini kafin yamma ya zama kafiri ko kuma da yamma yana mumini kafin gari ya waye ya zama kafiri saboda me annabi ya ce zai sai da addini saboda a bashi wani abu na duniya annabi bai ce yana musulmi da safe ba sai ce yana mumini ko loluwa kenan can sama ya wuce musulmai ya kai mumini bai kuma ce zai zama fasiki ba sai ce zai zama kafiri me ya dalili shine saboda son duniya ya shiga ransa ya gamsu duk abin da zai samu in dai zai rabu da imaninsa ko da zai rabu da Allah matukar zai samu duniya to ya gamsu da haka da safe yana mumini da yamma yana kafiri da yamma yana mumini kafin gari ya waye ya zama kafiri wannan fitina ce mai girma ƴan uwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fitintunu za su yi yawa in lokacin tashin alkiyama ya karatu in ƙarshen duniya ya zo fitintunu za su yi yawa sannan lokaci za a ƙara tsoke shi in an ce maka yau juma'a kafin ka ankara juma'a ta zagayo an gama azumi kan ka ankara ramadan din ta sake zagayowa lokaci zai zama kurkusa tafiyar lokacin babu wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai dauke ilimi ilimi zai yi karanci a cikin mutane sannan kuma fitintunu za su bayyana rowa za ta shiga cikin zukatan masu shi sannan kuma kashe-kashe zai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai har za a kai lokacin da mutum zai dau makami ya kisa in an tambaye shi dan me ka kashe shi bai sani ba in an dawo da wanda aka kashe aka ce me kai aka kashe ka shi ma bai san laifin ne aka kashe shi ba saboda fitintunu na karshen zamani saboda haka kenan ya tabbata fitintunu za su zo a karshen zamani To abin da ya kamata musulmi ya yi shine na wayo da basira shine ya tsaya ya lura shin fituntunu sun faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai da magabata in sun faru to yaya suka tare su yaya suka tare su domin idan mutum musulmi ya ɗauki wata hanya ta kafirai wanda ba hanyar musulmai ba to abin ba zai mai daɗi ba abin ba zai mishi daɗi ba fituntunu sun yi ta faruwa tun a zamanin annabawa da suka shuɗe har zuwa lokaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har abubuwan da suka biyo baya a bisa ga wannan bisa ga hasken alkur'ani da sunna da ayyukan magabata za mu fahimci cewa musulmi yana da wasu hanyoyi da zai bi domin ya fita daga fitina hanya ta farko shine riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa na bar muku wasu al'amura guda biyu. Muddin kuka rike su, bayana bayan bana nan to ba za ku taɓa ɓata ba littafin Allah da kuma sunnata a gidan musulmi dokokin littafin Allah su yi aiki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi aiki a wajen neman aurensa sunnar manzon Allah da littafin Allah su yi aiki a wajen bukukuwan aurensa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah su yi aiki a wajen kasuwancinsa wajen neman kuɗinsa wajen sana'ansa ma'aikatansa a ce littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne steering da suke jansa wannan ita ce mafita ta farko daga fitina amma lokacin da musulmai suka dau littafin Allah suka yi watsi da shi suka dau sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi watsi da ita to wannan babu shakka ba za su samu mafita daga fitina ba ko da kuwa an nuna musu wata hanyar da za su bi to za a yi musu fashin baki ne wanda ba zai amfane su ba Taka sanya littafin Allah ya zama shine jagora a tsakaninmu yanzu kun ga da gaske fitintunu sun yawa hakanan kuma kaurace ma littafin Allah da sunnar annabi ta yawa a tsakaninmu ba ruwanmu da mai Allah yake so wajen bukukuwanmu ba ruwanmu da dokan Allah wajen neman aurenmu ba ruwanmu da dokar Allah zamantakewar aurenmu ba ruwanmu da dokan Allah neman kuɗinmu yake halal yake haram muke ba ruwanmu da da dokar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace idan kuka yi mubaya'a kuka rungumi kasuwanci na yake haram yake halal kuka rike kiwo kuka rike noma gadan-gadan kowa neman kuɗi duk hanyar da za a bi a samu kuɗi kawai kowa nan yake nema kuka manta da littafin Allah kuka manta da addinin Allah annabi ya ce Allah zai saukar muku da wani irin kaskancin da Allah ba zai ɗauke muku shi ba har sai kun dawo zuwa ga addinin Allah har sai kun dawo zuwa ga addinin Allah wannan ita ce mafita ta farko mafita ta biyu da musulmi yake da ita a lokacin da fitina ta yi yawa shine bibiyan malamai da kuma komawa zuwa wajen malamai halartar majalisan malamai sauraron wa'azozi da nasihohi na malamai domin su malamai su ne ababen koyi su ne masu yi ma mutane bayanin bata da shirya su ne masu yi ma mutane bayanin gaskiya da karya su ne masu yi ma mutane bayanin hanyar Allah amma ya asaf yanzu a lokacin da fitintunin suka yi yawa ba wanda suke makaskanta a idanunmu da ya wuce malamai su ne makaskanta duk wanda shirmensa rashin hankalinsa ya kwaso shi bayi da bolan da yake ajiyewa da ya wuce malamai malaman da suke gaya mar Allah da suke gaya mar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani sai ya kalli malaman ma ya ce wai malamai su ne suka lalata kasan to ku jahilai ku gyara ta tunda malamai sun bata kasa to su waye kishiyan malamai jahilai kenan to malamai sun bata jahilai sai su gyara malaman da Allah yake cewa in akwai masu tsoron Allah na gaskiya da gaskiya cikin bayin Allah su ne malamai kai kuma sai ka ce su malaman kuma su ne 'yan iska su malaman su ne mutanen banza su malaman kai mutumin kirki ne malaman 'yan iska ne kai kamamme ne malamai makwaɗaita ne kai nitsatse ne malamai kuma mahayinta ne kai amintacce ne kai su kuma malaman 'yan iska ne masu littafin Allah da sunan annabi a kansu wakilan Allah wakilan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba mu jin kunyin dora musu a shirye da muka ga dama saboda mu muna rayuwa a wata ƙasa wadda demokradiyya ta ba mu kowa yancin faɗin albarkacin bakinsa musulunci kuma bai baka wannan yancin ba musulunci bai baka wannan daman ba musulunci ya sanya maka linzami akan mai bakinka zai faɗi akan mai harshenka zai rubuta al-imamu shafi'i yana cewa wa ma min katibin illa sayafna wa yubqi daru ma katabat yada ba wani marubuci face zai gushe zai mutu duniya kuma za ta ajiye abin da ya rubuta fala taktub bi kafika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tara yace duk abin da ka san ba za ka ji dadi in ka ganshi aka nuna maka shi barin tashin alkiyama to kar ka rubuta shi da hannunka kar ka hau social media kai rubutun da in an tsaye da kai a gaban Allah abin ba zai maka dadi ba abin da in ka san baka da hujja akai idan an tsaye da kai an tambaye ka an ce maka nuna mana hujja guda ɗaya da kake da ita akan wani malami wanda yake ya karbi kuɗi daga wajen 'yan siyasa baka da wannan hujja sai dai kai kildano kai faɗa faɗe baka da wannan hujja a kotu a duniya an tare ka ba za ka iya kare kanka ba ina kuma ga an tsaye da kai a gaban Allah bari kuma in faɗa mana wani abu wallahi kun ga da yawan malamai da yawan mutanen da suke zagin malamai in su ne suka isa mataki na girma da matsayin da malaman nan suka isa irin kame wanda malaman suka yi wallahi ba za su iya ba ba za su iya ba ba za su taɓa iya ba saboda haka yana daga cikin mafita daga fitina shine yawan sauraron wa'azozin malamai amma yanzu sai ka ji wani ya ce ai malaman ma ba sa wa'azi ma shugabannin wane ne wane ne kai ma talaka an maka wa'azi baka ji ba wanda baka da ko sisi amma wa'azi baka ji ba ina kuma ga shi shugaba mai kuɗi kai talaka baka mallaki komai ba an maka wa'azi baka ji ba duk wani nau'i na sabon Allah kana yi kai baka ji wa'azi ba kai da baka da ko sisi kai da ba kowa ba baka ji wa'azi ba sai na sama ba malaman bane suke mana wa'azi in sun faɗa abin da bai yi daidai da zuciyarmu ba mu shiga mu zazzage su ba haka ake yi ba to mu na ƙasa ba mu ji wa'azin malaman ba mun zazzage su ina kuma ga na sama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna mana cewa malamai su ne tsaro a cikin al'umma su ne hasken al'umma lokacin da aka ce an tafiyar da malamai babu ilimi to duniya ta jira abin da zai faru da ita duniya ta jira abin da zai faru da ita amma mu yanzu kaga mu mun koma mu mu masu sauraro wai mu ne masu tsoron Allah mu ne kama mu mu ne masoyan Allah su kuma malamai masu nuna mana kamewan masu nuna mana tsoron Allah masu nuna mana son Allah su kuma mutanen banza ne yan iska ne su idan mu ya koma kan malaman su muke zagi mutum ya yarda ya gamsu daga wani dan duniya da jibgegiyar mota wannan ba laifi bane amma malamin addini an gan shi da jirgegiyar mota to wannan kwaɗaye ne ya gamsu ya ga ɗan fim ya ga ɗan rawa ya ga ɗan siyasa da shadda mai tsada kaya mai tsada a jikin shi wannan ba laifi bane da kuɗi ya saya shi ko malami an gan shi da shi shi ko ɗan banza ne shi ɓarawo ne shi ɓarawo ne shi shi ba a duniya yake rayuwa ba mu duba mu gaida al'ummar musulmai muka koma wani kirista ne ko kafiri za gan shi yana sukan fastansa na coci ko da ya faɗi abin da ra'ayinsa bai masa ba ko da ba zai yi ba ba zagi amma mu fa ko siyasa aka zo yi in malami ya yi magana ya ce ku zaɓi wani kuɗi aka bashi in ya yi shiru tsoro yake ji to me zai yi me zai yi saboda haka yana cikin mafita a lokacin fitina in fitina ta yi yawa komawa ake wajen malamai ibnu al-qayyim yake cewa mun kasance in fitintunu suka yi mana yawa sai mu yi sauri mu koma wajen malamin mu shekul islam ibnu taymiya yanzu yanzu nan sai ya faɗa mana abin da zamu yi sai mu ga kuma mun fita daga fitina mun fita daga fitina amma mun kuma in fitinan ta zo su malaman ne ma ba mu son mu ji wa'azin su su ba mu son mu ji wa'azin su kuma abin da muke so shine mu talakawa ba mu son su faɗa mana gaskiya in sun ce mana mu bar zina mu bar sata mu bar kisan kai mu bar ƙarya mu bar kaza wannan ba mu so ba mu son mu ji haka abinda muke so shine mu ji an ce gwamna kaza dan wuta ne gwamna kaza fasiki ne gwamna kaza barawo ne wannan shine wa'azin da yake mana taki mu ba mu so a gaya mana wanda za mu gyara a daidai wannan lokacin da a cikin mu akwai wanda ya danne haƙoƙin iyalansa a gida akwai wanda yana da yaran shago ya danne haƙoƙinsu akwai wanda yana da ƴan uwa da haƙoƙinsa su haƙoƙinsu suke wajensa ya danne ya cinye shi ba ya so a mar wa'azi ya ji tsoron Allah yana so a yi ma wa'azi shi ba shugaba wa'azi ya sake masa kuɗi shi shugaba ya ji tsoron Allah shi ba kar ya ji tsoron Allah Allah ka shirye mu Allah ka kawo mana mafita saboda haka ya'yan uwa yana daga cin abin da ya kamata mu kiyaye a lokacin fitina shine haɗin kai tsakanin musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu haɗin kai annabi ya ce duk wanda yake so ya shiga cikin inuwar aljanna ya sha kayan marmarin aljanna to ya haɗa kansa da musulmai in uwansa musulmai haɗin kai kuma jama'a ba yawa bane a ce mun fi yawa haɗin kai shine haɗuwa akan gaskiya abdullahi bin mas'udin yana cewa inda mutum ɗaya zai koma kan dutse shi kadai shine mai gaskiya to wannan shi ake kira da aljama'a sauran duka suna kan bata sauran duka suna kan bata haka haɗin kai ana son a haɗa kai ne akan gaskiya ba akan son zuciya ba musulmai su haɗa kansu akan gaskiya wajen tunkarin al'amuran da suke da suke da suke faruwa sannan kuma daga cikin abin da ya kamata musulmi ya mu'amalanci fitina a lokacin da ta zo akwai bi a sannu sannu da kuma haƙuri juriya da rashin gaggawa har sai ya kalli yadda ƙarshen al'amuran suke ya fahimci haƙiƙanin al'amura kafin ya faɗa cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa haƙuri da juriya bayi kasancewa cikin wani abu face ya kawata shi ba kuma a cire shi cikin wani abu face wannan abun ya daidaice ya lalace haƙuri sannan wanda suke na sama su kuma su zama masu tausayi annabi ya ce inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne yana son tausayi da tausasawa a dukkan al'amura duk abin da za a yi Allah yana son a tausaya mana ƙasa Allah yana son a tausasa mana ƙasa duk wanda ya jibinci wani abu na al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsananta musu annabi da kanshi yayi addu'a ya ce Allah duk wanda ka ba daura shi akan jagorancin al'ummata ko ka bashi wani abun da al'ummata take bukata ya tsananta musu Allah ka tsananta mishi wanda ka bashi jagorancin al'ummata ka daura bukatar al'umma a wajensa ya sauwaka musu Allah ka sauƙaƙa mishi annabi yayi wannan addu'ar ya kamata duk shugaban da yake musulmi ne ko don kwaɗayin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tsoron mummunar addu'an da annabi yayi kar ta kama shi ya kamata ya zama mai tausayi ga na ƙasa da shi ya kamata ya zama mai tausayi ga talakawansa ya kamata ya zama mai tausayi kana da tabbacin da ko shakka babu addu'ar annabi yan karuka ce ta tafi kuma Allah ya karba duk shugaban da ya tsananta ma al'umma Allah sai ya tsananta masa ko da ko yana ganin yana jin daɗi a duniya to ya kwanda sani cewa tsanani mafi girma yana jiransa a lahira tsanani mafi girma kenan tsanantawa mafi girma Allah ya haɗa ka da mala'ikun da su gilazun shidadun ne masu tsanani ne masu kaushi ba su san tausayi ba abin da aka ɗaura musu shine duk wanda aka turo su su masa nau'ukan azaba iri da kala ba tausayi a lamarinsu haka duk shugaban da bai son gamuwa da irin waɗannan mala'ikun a lahira wallahi ya zan mai tausayi ga talakawansa ya zan mai tausayi mai sauƙaƙa ma al'umma ya zama mai tausayi amma kaga yanzu mun wayi gari mun tsinci kanmu a lokacin da a galibin shugabanninmu abin da yake gabansu shine aljuhunsu shine abin da yake gabansu mutum ya gama tarawa ya gama tarawa ya gama tarawa amma har yanzu bai ishe shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tir da wanda ya zama bawon kuɗi tir da bawon dinari tir da bawon tufafi tir da bawon makwanci tir da bawon gida wanda zai yi komai don ya samu waɗannan abubuwan annabi ya ce tir da shi Allah ya haɗa shi da cikas a rayuwarsa idan ya taka kaya Allah kar ya bashi daman cirewa ma'ana duk masifan da ya shiga ciki Allah kar ya kawo masa mafita wannan addu'a ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka lokacin fitina bayan an ce ma talakawa su yi haƙuri to dole kuma a gaya ma shugabanni su kuma su zama masu tausayi domin mutane da yawa ba su da fahimta in an ce sabon mu ne yake jefa mu a cikin fitina to abin da ya kamata mu gane shine ba sabon Allah zallan talakawa ba har da na shugabanni balma zunubin da ya fi kusa da Allah ya halaka al'umma shine shugaba mai zunubi domin in talaka na zunubi shugaba Allah ya daura masa nauyin ya kame hannunsa ya hana shi sai aka wayi gari shi kuma shugaban da Allah ya daura masa tare masu zunubin shi kuma shine mai zunubin shine mai aikata sabon Allah Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan abarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawlu fadammalnaha tadmira Allah ya faɗa ya ce duk al'umman da muke son halaka ta sai mu ce mu shugabannin ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza sai su sai su taurin kai su fasikanci su ki jin magana Allah ya ce sai mu nikar da al'umma da aka a samu shugabanni mutanen banza ya fi dab da kusa da al'umma ta halaka sama da a ce talakawa mutanen banza ya fi kusa da al'ummar ta halaka amma su kaga ba damuwarsu ba ce kuma galibi abinda mutane da yawa musamman su shugabannin ba sa lissafi a kai shine tara kuɗi da jin daɗin mulki baya hana mutum mutuwa ba zai hana kai isa ga Allah ba fir'auna dai ya kamata ya zama abun koyi ga duk wani shugaba da zai biyo bayansa har ka gama mulkin ka dai ba za ka yi mulki irin na fir'auna ba Fir'auna Allah ya bashi mulkin ƙasar Misra a lokacin tana da jiha guda dubu. Jiha dubu! Yanzu mu Najeriya jihohin guda nawa Talatin da shida. Ƙananan hukumomin ma yawan su bai kai jihohin Fir'auna ba. Ashe kenan don Allah ya baka wani gwamna a wani lungu a wata jiha mai local government arba'in ko local government ashirin ko goma sha ɗaya ashe justice kun aka ɗauka aka baka. kuma zai kare kamar yadda na fir'auna ya kare Allah ya sa su zama masu tausayi saboda haka lokacin da fitintunu suka yawa ana so musulmai su zama suna da kyakkyawan yaƙini da kuma tabbacin cewa Allah zai kawo musu ɗauki musulmai mu zama masu yaƙini da Allah matsalar mu ita ce ba mu da yaƙini da ubangijinmu muna da shakka game da sha'anin Allah muna tunanin shin Allah zai taimake mu ko ba zai taimake mu ba lokacin da al'amura suka yi yawa suka yi tsauri suka yi wahala to ana so musulmai su samu ransu cewa insha Allah nasarar Allah ta kusa isowa Allah ya gaya mana game da annabawa ma Allah yana cewa hatta idza stay asar rusul hasan da manzannin ma suka ɗebe tsammani wa zannu annahum qad kudhib suka sa ma ransu cewa an gama karyata su an ci galaba a kansu Allah ya ce ja'ahum nasruna sai ga nasarar mu ta zo fa nujiya man nasha sai mu tsiratar da wanda muka ga dama Allah ya ce wala yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin mujrimai masu laifi azzalumai masu zaluntar mutane shugabanni azzalumai da duk wanda yake azzalumi ne cikin talakawa Allah ya ce in azabar mu ta iso kan shi ba wanda ya sai tun kuɗe ta ba wanda ya sai ture ta Allah ya ce shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne wai irin abin da ya zo ma waɗanda su gabace ku bai zo musu ba bai zo muku ba me ya zo musu Allah ya ce cututtuka da talauci ya zo gare su Allah ya girgiza su har sai da annabawansu su karan kansu annabawan da su da masu imani sai da suka koma suna cewa mata nasrullah Allah wai yaushe zaka kawo dauki yaushe taimakon Allah zai zo Allah ya ce da su ala inna nasrallahi qarib taimakon Allah yana dab da zuwa taimakon Allah yana nan ya kusa isowa haka tsarin yake idza dhaqa al-amru ittasa idan al'amari yayi kunci abubuwa suka kukkulle to a lokacin ne kuma al'amarin yake ƙara budewa domin duk wani dare lokacin da yake ƙara duhu lokacin kuma hasken asuba yake tahowa sai duhun daren ya gama dulmuye ko ina kafin nan hasken alfijir yake fitowa to haka tsarin Allah yake al'amura in suka yi kunci wahala ta yawa to a lokacin ana so kar musulmai su sare su samu ransu cewa Allah yana nan zai kawo musu dauki Allah yana nan zai kawo musu agaji haka lokacin da fitintunu suka yi yawa ana so musulmai su samu yaƙini game da ubangijinsu abu na ƙarshe shine lokacin da fitintunu suka yi yawa abinda ake so musulmi ya shine al-bu'lu an mawaqinil fitan duk inda fitina take karka kai kanka duk inda fitina take da tada tarzoma da tada zaune tsaye musulmi bai kai kanshi wajen bai kai kanshi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fitintunu za su zo wanda yake zaune ya fi alkhairi sama da wanda yake tsaye wanda yake tsaye waje daya ya fi alheri sama da mai kai komo haka in wannan fitintunun sun zo abinda hadisin yake nuna mana shine wanda ya samu waje ya zauna ya nesa da kansa daga inda fitinar take ya fi alheri sama da wanda ya kai kansa inda fitinar take musulmi ba ya kai kansa inda fitina take sahabi abu darda allah ya kara mishi yadda yana cewa kar ku kusanci fitina in ta kewaye in ta zo kar ku kusance ta idan ta bijiro kar ku tare ta ku ce bari ku yi gaba da gaba da ita wanda suka kawo fitinin suka tada fitinan a cikin ku ya ce ku kame hannunsu ku kama su ku ɗaure su ku ajiye su saboda al'umma ta zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce la tatamannu liqa al'adu kar ku yi burin haduwa da abokan gaba kar ku yi burin fito na fito ku ce abokan gaba su zo kuma ku fito su fito annabi ya ce fa idza laqitumuhum fasbiru in kun gamu da su ku yi hakuri ai hakuri wannan shine abin da ake so hakuri da kuma nesantar da kai daga inda fitina take wasu sun zo sun samu Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce Anas kai sahabin annabi ne ka duba ka ga yanda Hajjaju bin Shu'ba duba ka ga yanda yake kashe sahabbai karkashe sahabbai yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce me kake ba mu shawari mu Anas dan Malik yace ku yi haƙuri saboda duk zamanin da zai zo muku zamanin da yake bayan shi ya fi shi sharri yace haka za ku yi ta gamuwa da shi har ku gamu da ubangijinku yace wannan maganar na ji ta ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya ce ku yi hakuri duk zamanin da zai zo to zamanin da yake bayan shi ya fi shi sharri wannan shine saboda haka musulmi bai kai kanshi inda fitina take a nan wajibi ne mu ja hankalin kanmu wannan kuma jan hankalin za mu jefa shi zuwa ga 'yan uwanmu musulmai sawa'un ya yi ma wasu daɗi ko bai musu daɗi ba shine zanga-zanga babu shi a cikin addini ina je mana tsoro kar mu fita da sunan cewa wai za mu je kwato yanci mu yi zanga-zanga sojojin gona su zo su far mana a cikin al'ummar mu a cikin gidajenmu su yi mana ta'adin da ba za mu iya mai da shi ba garin neman gida a je a rasa ido ba a taɓa samun inda zanga-zanga ta haifar da alheri ba sannan ce wanda ake yi zanga-zanga ta limana zanga-zangar limana a baki ne sunanta zanga-zangar limana kafin a fara ta in an fara ta to kuma ba san yadda karshen ta zai tsaya ba ba san yadda karshen ta zai tsaya ba saboda haka musamman ga 'yan uwana matasa musamman ga 'yan uwana matasa kar wani ya ziga mu ya ziga mu mu tashi mu dau makami akan junanmu waɗanda za ka yi zanga-zangar don su shugabannin ƙasar nan suna can sama kai ka san baka isa ka isa inda suke ba ka san baka isa ka kai inda suke ba abinda za ka iya yi tsakanin ga da talakawa ne ka tattare musu hanya ka toshe hanya wasu zo su faffasa shagunan mutane su yi musu sata su jide musu kaya su wanda aka yi zanga-zangar don su ba su ma san kuna yi ba idan ka ɓata musu rai kuma duk yawan ku minti goma ya yawa sun sa a yi kiliyar ɗinku dukan ku dukan ku to me aka samu kenan me aka samu kenan kuma kowa ya sani yadda zukatan waɗannan shugabannin ke kashi idan duka ƙasan za a mutu su zama su kaɗai za su rayu cikin kuɗi da daula wallahi za su yi. ba abin da ya shafe su ba abin da ya shafe su saboda haka mu musulmai musamman mu 'yan najeriya 'yan arewa muna cikin fitina muna cikin jarabawa wannan kowa ya san da haka sannan kuma muna sane da cewa hatta shugabanninmu da suke sama ba mu ne a gabansu ba ba mu ne a gabansu ba to ya za a yi kai kana musulmi wani daga can kudu ya fitar da sanarwa ya shirya zanga-zanga kai kana musulmi dan arewa wanda kai ka san yana gaba da bangaren ka kai ma kuma ka tashi ka ce zaka bi shi ka ce zaka fita kai ma zaka je zanga-zanga zaka je kwato haƙƙi a wajen wa zaka kwace haƙƙin a wajen wa za ku wace hakkin ƙarshe mai za a yi a je a raunata musulmai a karkashe musulmai a zubar da jinin musulmai a faffasa shagunan mutane yan kasuwanni masu karamin jarinsu da suke tarayya a faffasa musu shago a kwashe musu kaya a kwashe musu kuɗaɗe ba ku sa kwanan mutane wannan abun ba sai dai ba fita ba sai dai ba fita ba annabi kuma ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna bil lisanihi wa yadihi musulmin gaskiya shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da harshensa bai cutar da kowa da hannunsa ba bai cutar da kowa da harshensa ba saboda haka ƴan uwana matasa kun ji abin da annabi ya ce in fitina ta zo a yi haƙuri annabi ya riga ya danne mu lokacin da kace mu sai mun fita mun je mun yi zanga-zanga kana gaya ma annabi cewa dannanka da yi kai baka danno ba kai baka haƙura ba kana da wata mafita kana da wata hanyar da zaka fita ka je kai ka je kai kai fitina ka je kai bala'i kana da wata hanyar da zaka kwato maka haƙi kana so ka nuna ma annabi cewa basirarsa da ƙwarewarsa da hangen nesansa da wahayin da aka masa kai bai ishe ka ba kai sai ka fita zaka je kai zanga zanga zaka je kai zanga zanga da yawa yawan mutane kuma da suke ce za su je su yi zanga zanga wallahi ba mafitan al'umma ba ce a gabansu abin da yake gabansu shine aljihunsu aljihunsu wanda zai ce zai fita zanga-zanga samu wata dama ka jawo shi ka bashi naira dubu hamsin ka gani zai sake maganar zanga-zanga ko kuma a shi aljihunsa shine gabansa kowa damuwansa kuɗi ne kowa damuwansa ya samu kuɗi kuma mu faɗa ma kanmu gaskiya kafin ka samu inda kake samun matasa rututu marasa aikin yi 'yan zaman banza 'yan zaman majalisa 'yan kashe wando kalan najeriya arewa za ka sha wahala zaman banza inda za ka kama bakin titin nan daga farko har ƙarshe za ka je ka samu mai shago ya buɗe shagonsa yana cikin shagon yana nema matasa mutum goma ko biyar ko goma sha suna zaune a bakin tebur a bakin shagon suna taɗi wayannan matasan kuma su ne masu ce za a fita yi zanga-zanga ina fito an yi zanga-zanga kuma ina tabbatar muku wannan shagon da suke zama a bakin shagon nan ne fes ɗin da za su fara kai farmaki kana zaune haka kawai Allah ya alƙawarin za ka zauna Allah ya baka kuɗi kai baka tashi ka je ka nema ba baka tashi ka je ka nema ba mu ma kuma mu talakawan bayan a mafiya yawan lokaci mu ne matsalan kanmu na kasa da mu ne matsalan kanmu mu na kasa muna nan lokacin da aka ce dala ta tashi farashin komai ya tashi ta sauko farashin ya sauko mai ya tashi kudin mota kudin ataba da menene ya tashi da manyan yau kasa kudaden sun yi kasa ba su kasa ba ba abin da yake canjawa daga a wajenmu shine in farashin kaya ya tashi dan kasuwa ya daga farashinsa idan farashin kayan ya sauka ko farashin dala ya sauka shi yanzu far- dama ce a wajensa ya ci gaba sai da sai da kayansa a inda tsohon farashin yake a inda farashin wahalar da al'umma yake so ashe in za mu fara da zanga-zanga da mu ya mu za mu fara yi ba junan mu zanga-zanga mu ya mu za mu fara yi ba junan mu zanga-zanga kafin mu tafi sama kafin mu je sama saboda haka muna faɗa mu ɗan uwanmu matasa gaskiya Eh, tare da cewa na san cewa wannan nasiha ce da da yawan matasa ba za su so shi ba. Amma muna tsayuwa akan mimbarin nan ne wakilan manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya hau mimbarin Juma'a yana matsayin wakilin Annabi ne. Haka ba mutum yana hawa mimbari ne don ya faɗa wa mamu abin da suke so ba. Duk Wanda ya hau mimbari zai faɗi abin da ya san Allah ya yarda da shi ne kuma zai tsira da shi a gaban Allah. Haka dole mu gaya wa kanmu gaskiya. Mu faɗa muku gaskiya babu alkhairi cikin zanga-zanga duk musulmin kirki duk musulmin gaskiya mai son Allah mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai son al'ummarsa da alheri ya kame hannunsa daga shiga cikin zanga-zanga ya kame hannunsa daga shiga cikin zanga-zanga ya kame hannunsa daga shiga cikin zanga-zanga duk abin da ya faru na kashe-kashe da tashin hankali da sace-sacen dukiyoyin mutane dalilin fitanka zanga-zanga kai ma kana daga cikin waɗanda Allah zai ɗora musu laifi ko da kuwa baka taɓa komai na kowa ba ko da baka taɓa komai na kowa ba saboda kai ne sila kai ka jawo haka muna jin hankalinku ƴan uwa matasa ƴan uwa matasa ƴan uwa matasa kowa ya sani kuma kuma kun sani mu mun sani zaman banzan mu yayi yawa kana matashi kai ba sana'a ba kai ba kasuwanci ba kai ba noma ba kai ba kiwo ba kai ba komai ba aikin ka kenan zaman majalisa da zaman bakunan shagunan mutane kana kallon shagon wani kana so kai ma ka samu shago irin nashi kai baka tashi ka nema ba kai baka tashi ka nema ba in ka tashi ka nema wane ne ya taba nema Allah ya hana shi Allah yanda ya tsara duniya shine kafin ka ci arziki sai ka sai ka je ka nemo Allah ya ce wa huwal ladhi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi haka Allah ya ce Allah ya shimfida muku kasa ku yi yawo a bayan kasa ku nemo arziki ku ci Allah bai ce ku ci arzikin ku kwanta ba sai ce ku yi yawo ku nemo ku ci ku yi yawo ku nemo ku ci shi sai an yawo an nemo tukunna amma galibin mu bagas muke so abin da muke so kawai shine muna zaune arziki ya dinga zuwa mana ta yadda ba mu yi tsammani ba bayan ku ba mu tashi mun nema ba haka ina da tabbatar mana mu yi kokari mu tsayu akan wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk yanda al'amari yayi kunci kar hankalin musulmi ya fita daga jikinsa kar rashin wayan musulmi ya shigo cikinsa ya sa har ya manta da cewa shi musulmi ne kuma Allah yana da doka a kansa kuma annabi ya masa wasiya in su kafirai dokar ƙasa ta ba su dama su yi zanga-zanga addinin su bai hana su ba mu musulmai muna bibita addinin mu akan dokokin ƙasa dokar ƙasa in ta baka dama ka yi zanga-zanga addinin ka na musulunci bai baka wannan damar ba bai baka wannan damar ba saboda haka wannan nasiha ce zuwa gare mu musamman ƴan uwanmu matasa da waɗanda suke nan da waɗanda suke bibiyan mu sawa'un wannan nasihan ta shiga ta daɗin rai ko bata shiga ta daɗin rai ba amma wajibi ne mu gaya mu kanmu gaskiya da gaskiya Mm, wajibi ne mu ga- mu faɗa mu kanmu gaskiya da gaskiya inda ma sananne ne na sani a cikin sha'anin matasan mu duk wani limami da zai hudu ba a yau ya ce kar a fita zanga-zanga zai sha zagi sai dai toshe kunnen shi mun riga mun sani zai sha zagi saboda haka ni in dai ni ne zaka zaga kan ka zage ni ma na yafe maka kan ka zage ni ma na yafe maka amma dai don neman yabonka da kokarin gudun kar ka zage ni ba kuma zai sa in boye abin da Allah yake so ba don gudun kai wai kar ka zage ni a zagi tun da kan annabawa ka fara kuma da awon bata tsaya ba karantarwar bata tsaya ba ta iso kanmu haka kai ma din kai zagi ai ba wani abu bane ba wani abu bane amma dai mun faɗa mu kanmu gaskiya wannan abun ba zai haifar da alheri ba wannan abun da sunan zanga zanga ba zai haifar da ɗami ido ba mu kame hannuwanmu daga faɗawa cikin sa mu tsare kawunanmu daga faɗawa cikin sa Allah ka sawwaka mana Allah ka kawo mana mafita a halin da muke ciki Allah ka sanya mana albarka a cikin rayuwarmu wannan yanayi da muke ciki na kunci da rashin tattalin arziki da rashin aikin yi da rashin sadawoyi tsakanin matasa Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana agaji Allah ka yalwata arzikin ƙasarmu ka yalwata mana arzikinmu ya ubangiji masu arziki Allah ka ƙara mu arzikinsu albarka waɗanda ba su da shi Allah ka rufa musu asiri ka ba su arziki mai albarka Allah ka ba mu arzikin da zai zama silar rufin asiri a gare mu duk wanda yake da mummunan manufa ko manufa ta tashin hankali ko ta shiga masifa akan ƙasar mu Allah muna roƙonka ka yi mana maganin su Allah muna roƙonka ka yi mana maganin su shugabannin mu masu tausayin mu a cikin su Allah ka ƙara musu tausayin mu ka yi musu jagoranci ya ubangiji ka daura su akan hanya madaidaiciya ka yi riko da hannayensu zuwa ga abin da yake shine daidai ka yi riko da hannayensu zuwa ga abin da zai zama mafita da kuma kwanciyar hankali ga wannan al'umma wanda kuma aljihunsu ne a gabansu gidajensu ne a gabansu bankunansu ne a gabansu ya ubangiji in suna da rabon shirwa Allah ka shirye su idan kuma ba su da rabon shirwa Allah bayinka ne su mun wakilta su zuwa gare ka mun miƙa su zuwa gare ka ba mu da wata dabara ko wani wayo ba mu da wata hanya da za mu bi ba mu isa mu yi maganin su ba Allah kai za ka yi mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su waɗannan fitintunu da ake kunna mana a cikin ƙasar mu fitintunu na kashe-kashe fitintunu na rashin tattalin arziki fitintunu da matsaloli iri da kala ya ubangiji sun yi mana ya sun yi mana yawa ya Allah ba mu isa mu iya da su ba dabarin kowa ta ƙare tunanin kowa ya ƙare kowa ya yi kai komo a cikin tunaninsa ya ubangiji an tike ƙarshen tika tika tik ya ubangiji mun dawo zuwa gare ka ya Allah Allah muna roƙonka Allah ka tausaya mana ka sassauta mana Allah ka tausaya mana ka sassauta mana Allah muna tawassuli da kasancewar mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna tawassuli da son da muke yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama muna tawassuli ga masu da ibadar masu salatin annabi a cikin mu masu istighfari da sallan dare da qiyamul layl da karatun alqur'ani a cikin mu ya ubangiji albarkacinsu ka kau da kai daga laifin wawayen cikinmu ka kau da kai daga laifin masu laifi a cikinmu ka kau da lai ka kau da kai ya ubangiji daga zaluncin masu zaluncin cikinmu ya ubangiji ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana agaji Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana agaji ya ubangiji akwai bayinka waɗanda aka sace su waɗanda aka kakkama su wasunsu lokacin da suke gidajensu bayi ne masu azumi masu kiyamun laili masu sallan dare masu karatun alkur'ani an kama su an daddaure su a cikin daji suna kai komo tsakanin bishiyoyi da duwatsu muna da kwanka ya ubangiji ka kawo musu mafita Allah ka kawo musu mafita Allah ka kawo musu mafita masu kama su muna da kwanka in masu shiruwa ne Allah ka shirya su in ba za su shiru ba Allah ka yi mana maganin su duk wanda yake da hannu kan kama mutane muna da kwanka ya ubangiji ka sa reshe ya juya da mujiya Allah muna da kwanka ka sa reshe ya juya da mujiya Allah ka sa shi ma a kama shi Allah ka sa shi ma a sace shi Allah ka sa a ɗauke shi Allah ka batar da shi daga cikin al'umma ka kare al'umma daga sharrinsa ya ubangiji ka kare al'umma daga sharrinsa ya ubangiji ka kare al'umma daga sharrinsa ya ubangiji waɗannan shugabannin mu ya ubangiji ba za mu ce ka tsine musu ba ba za mu ce ka la'ance su ba abinda muke fata daga wajenka ya Allah ka shirya ɓata garin cikin su shiryayin cikin su kare daura su akan hanya madaidaiciya ka nuna musu hanyar da za su kawo mana duk mafita daga dukkanin masifa da bala'in da muke ciki ya Allah kai musu jagoranci ya ubangiji mu ma talakawa da muke kasa Allah ka shirye mu akwai masu laifi cikin mu Allah ka sa mu daina akwai masu zunubai a cikin mu Allah ka sa mu daina akwai masu sata da masu ƙarya da masu zina a cikin mu mu talakawa Allah ka shirya mu Allah ka sa mu daina Allah ka sa mu daina Allah ka shirya mu muna roƙon ka ya ubangiji muna maimaita addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk yadda fitina ta yi yawa duk yadda fitina ta kai ta komo ya ubangiji annabinka yana addu'a Allah ka karɓi rayukanmu ba tare da ka fitine mu cikin addininmu ba. Allah ka karɓi rayukanmu ba tare da ka fitine mu cikin addininmu ba. Allah ka sa fitinan ta tsaya akan duniya. Ka tsaya fitinan ka sa fitina ta tsaya akan duniya. In ka shirya ɗauke mana ita Allah ka ɗauke mana ita ya Ubangiji. In kuma ya Ubangiji ka tsara cikin iliminka na gaibu cewa za mu rayu a cikinta Allah ka sa karkata shi kar ta shafi addininmu. Allah ka sa kar ta shafi addininmu ya Allah. Garinmu na Bauchi, jiharmu ta Bauchi, muna roƙonka ya Allah ka kara mu wannan jiha ta mu kariya Allah ka kara mata albarka Allah ka kara mata tattalin arziki matasan cikin mu Allah ka kara musu arziki mai albarka Allah ka ba mu arziki mai albarka ka shirye matasan cikin mu ka shirye ɗan matan mu ka shirye magidantan mu maza da mata ka shirya mana yaran mu kananu da manya ya ubangiji ƙasar mu Najeriya muna roƙonka ya Allah ka kara mata albarka ka kara mata albarka ya ubangiji ka kara mata albarka ya ubangiji ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya arhamar rahimin يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله